من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم تقبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكون لكتابي نام من البركة كتاب مذكرة في العقيدة للشيخ دكتور صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله wannan shi ne a darasinmu na goma sha bakwai a cikin littafin a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a cikin fasali na biyar al'ibadatu wa anwa'uha ibada da nau'o'in da nau'o'inta wanda malam yana mana bayani ne a cikin wannan babi a kan wasu daga cikin misalai na ibada wanda malam tun a farko ya yi mukaddima da cewa duk abin da yake ibada ne to wajibi ne dan adam ya sarrafa shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai banda wani sa a cikin irin waɗannan ayyukan da ya kamata a yi su ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai shi ne malai ke kawo mana misalan wasu daga ciki na farko ya kawo mana addu'a wanda mun tattauna a kai na biyu ya kawo mana istigasa shi ma sun kaddara wa Allah mun tattauna a kai abu na uku da za mu tashi a kansa yau shi ne annaburu abin da ake cewa annabaru shi ne bakance ko kuma a ce masa alwashi duk ana kiransa da hausa ko a ce bakance ko a ce alwashi amma dai hakikanin ma'anar san aka ce annaburu za mu ji ta'arifinsa kai tsaye daga wajen malam insha Allah ta'ala malai ta huwa ayyal zamal mar'ul mukallafu nafsahu ta'atan lillahi ta'ala lam takun wajibatun alaihi qabla an yalzama nafsahu biha malai ce idan aka ce ba kance abinda ake nufi da shi shine mutum wanda yake mukallafi in aka ce mukallafi shine wanda ya cika sharɗai guda biyu na farko ya kasance baligi wanda shi zai fitar da ƙaramin yaro daga cikin na biyu ya kasance mai hankali wanda kuma shi zai fitar da mahaukaci da shi sai da aka ce almukallaf abinda ake fassara shi da wasu shine wanda shari'a ta haukansa shari'a ba ta kan ƙaramin yaro kamar yadda shari'a ba ta kan wanda yake ba shi da hankali mala yace shine mutum wanda yake mukallafi ya lazimta wa kansa biyayya ga Allah madaukakin sarki lam takun wajibatun alaihi ita wannan ibadar ko da'ar da zai lazimta wa kansa bata kasance wajibi a kansa ba qabla an yalzama nafsahu biha kafin ya lazimta wa kansa wannan ibada abin nufi dukkanin ayyukan da'a da muka sani ana yi akwai wanda wajibi ne suna da lokaci akwai wanda wajibi ne kuma ko yaushe ana bukata a yi yanzu misali mun yi sallar asubahi babu wata sallar da take gaban mu ta wajibi sai sallar azhar haka nan mun yi azumin ramadana babu wani azumi na wajibi da yake kanmu in dai ba ramuwa ce akan ka ba ko kafara ko makamancin waɗannan to babu wani wajibi na wajibi na wajibi da yake akan mu sai azumin ramadan ya ƙara zagayowa haka nan duk mutumin da ya fitar da zakka a shekarar da ya saba fitarwa babu wata zakka ta wajibi ko ya ɗau kuɗi na wajibi ya bayar a kansa idan ba wata shekarar ce ta zagayo lokacin da yake fitar da zakka ba to amma sai mutum ya ɗauki wasu daga ɗaya daga cikin ibadun da na ambata ko wasu sai ya lazimta wa kansa ko ya kallafa wa kansa cewa ya yi wa Allah subhanahu wataala alƙawari zai yi sallah raka'a biyu lokaci kaza to wannan sallah raka'a biyu da yace zai yi kafin ya faɗa ba wajibi ce a kansa ba amma da zarar ya faɗa ta zamto ne wajibi a kan yanzu misali gobe a talata ya ce na yi wa Allah alkawari zan yi azumi ranar talata gobe kaga a yanzu nan da muke zaune kafin ya faɗi wannan maganar azumin gobe talata wajibi ne a kansa ba wajibi ba amma da zarar ya ce na yi wa Allah alkawari zan yi azumi gobe talata to ya yi ba kance kenan ya yi alwashi to wannan ba kancen da ya yi sai ya lazimta masa ibadar da take da ba wajibi ce a kansa ta zanto mai wajibi ce a kansa na fata an fahimci abin da ake yi ba kance ko yawwa asali wata ibada ce ko da'a ga Allah madaukakin sarki da mutum zai zai kankamo kansa ita ya dora kansa da ba wajibi ce a kansa wannan shine abin da ake nufi da ba kance malai ce وهو من الأعمال التي تقرب إلى الله إذا قصد بها وجه الله shi ba kance yana ɗaya daga cikin ayyukan da ake neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da su da irinsa sannan da sharaɗin idan an nufaci fuskar Allah da aiki abin nufi ana yin ba kance ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai kuma ga Allah maɗaukakin sarki ake yi saboda ne saboda yana ɗaya daga cikin nau'o'i na ibada wanda muka ce ba a yin su ga kowa sai ga Allah maɗaukacin sarki dan uwa bakance shari'a ne bakance ibada ce shi sa Allah maɗaukacin sarki ya ambace shi ta a cikin alƙur'ani mai girma Allah maɗaukacin sarki ya yabi wasu bayan Allah na gari wanda ya nuna cewa sun shiga aljanna amma ana azurta su da wasu abubuwa a na jin daɗi da annashuwa a cikin aljanna yake cewa a cikin sautul insan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura yace ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira gaba sai yace yufuna bin nabil wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ma'ana Allah madaukan sarki yake kawo iskar wasu bai cewa innal abrara haqiqa nagartattun bayi wanda suka ba Allah madaukan sarki a duniya آه. إن الأبرار يشربون من كأس ذات شاء دقون كوفي حكم أتكون كوفي كأس كان مزاجها كافورا ذات شاء وانا أبن شاء وانا أبن دا أكي مكسن إن كاين شان ديك تكون كوفن دا كافر أكي ينسى با كافر إرن الدنيا با كافر إرن الجنة وانا بمسان كلا سبابا مسان كما كيس إنسا يكي أما دي ألا ما أكون سركياتي أبن دا ذات شاء تكون الجنة kamar yadda ake samun ruwa a haɗa zo ƙorodo ko lamurji ko wani abu haka da sauransu to haka shi ma za a yi mutu wani irin jus na musamman amma da kafar za a yi mutum ɗin shi Allah maɗaukan sarki shi shi kaɗai ya san wani irin kafar ne na lahira kafar dai a duniya aka ce kafar ko ya san kafar to amma ba irin na duniya ba irin na aljanna ne Allah subhanahu wataala kaɗai ya bawa kansa sun Allah maɗaukan sarki ya ce aina yashrabu biha ibadullah wani irin marmaro ne ido ne na ruwa da bayin Allah kun ga Allah sai jingina su zuwa gare shi ibadullah bayin Allah za su sha daga wannan marmarar yufajjiruna ha tafjira ruwan yana bubbugowa a gare su bubbugowa to me suka Allah madaukakin sarki zai musu wannan tagomashin sai Allah ya ce yufuna bin nabi ɗaya daga cikin ayyukan da suka shine suna suka bakance idan sun yi idan suka yi alwashi suka ci za su Allah ta ibada suna cikawa ba sa ƙin cikawa ba sa saba wannan bakance shine yufuna bin nadri sannan abu na biyu ya khafuna yawman kana sharruhu mustaqila suna jin tsoron wani yini wanda sharrin sa mai tartsatsi ne mai fantsama ne kowa ya same shi shine yin ya tsatsi nan ana tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace to yaban da Allah subhanahu wataala ya waɗannan bayi nagartattu wanda ya sa su aljanna daga cikin aikin da suka yi ba su wancan da kuma shi ne akwai cika batanci to sai nuna cewa ashe batance ibada ce mai girma da cika ta yana ɗaya daga cikin sababin shiga aljanna haka nan a cikin sautul hajji Allah madaukakin sarki yana bayani game da ayyukan da za a yi na aikin hajji a yake cewa thumma liyaqabu tafaffahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bait al atiq Allah madaukakin sarki ce thumma liyaqabu tafaffahum sannan su kawar da dukkanin wata kazanta da take jikin su shine su yi aski idan an gama aikin hajji ranar goma ga wata ana yin aski da shi aski idan akwai bukata yake farce a yanke farce duk wani gashi da aka na su cirewa ya su iya cire shi shine sun male kabu ta fafa sai Allah ya ce wal yufu nuzurahu sannan kuma su cika bakancin wannan ma sai zo da sigar umarni ma ba sigar labari ba wallufu su cika mai zorohun bakancin sannan wani tsawafu bil baitin atiq su kuma yi dawafi wa wannan ɗakin da yake ɗantacce daga bauta shine ɗakin ka'aba kenan waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wataala duk ya nuna mana shar'antuwar bakance a cikin addinin musulunci yan uwa bakance abu ne da ya kasance ana yin sa tun lokacin jahiliya tun kamar zuwa addinin musulunci suna yin sa sai dai suna yin ne ga gumakansu da sauran abubuwan da ke bautatawa ba ga Allah suke yi sa galibi mutum yana wa gunkinsa bakance idan ya je tafiyar da zai lami lafiya ya dawo sai zai yanka gunkinsa nau'in dabba iri kaza idan ya je dawo kuma sai zo ya yanka wannan dabbar ya sadaka da ita ga gunkinsa to suna addinin musulunci ya zo sai ya ƙara tabbatar da bakance amma sai mai da shi ga Allah subhanahu wataala shi shi kaɗai ban da wani Allah aka mai da shi ibada ce mai zaman kanta bakance ya rabu a kaso biyu kuma yadda malamai suke faɗa akwai bakancen da shari'a take so akwai bakancen da shari'a ba ta akwai annazurul mahmud akwai annazurul mazmum akwai bakancen da yake abin yabo ne akwai bakancen da kuma shi idan an yi shi abin zargi ne a shari'a bakancen da yake abin yabo ne shine bakancen da ake kira masa annazarul mutlaq shine sakakken bakance shi shi ga sai da take yan uwa shine mutum ya ce a nayi alkawari zan wa Allah subhanahu wata'ala ibada iri kaza a lokaci kaza ba tare da ka allaka wannan ibadar da wani abu ba ko wani sharadi kawai misali ga ce lillahi alayya an asuma talafata ayyam na yi wa Allah alkawari zan azumci kwanaki guda uku kafin ka faɗi wannan magana azumin kwanakin can guda uku ba wajibi ne a kanka amma da zarar ka ce lillahi alayya an asuma talafata ayyam shi ke na wannan azumin ya zama wajibi a kanka lillahi alayya an atasaddaqa bi alfi dolarat na yi wa Allah alkawari zan yi sadaka da dala dubu ko da naira dubu ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimta to wannan shine ake ce masa annabar mutlaq ba kancan da kai shi saki babu kaidi wannan shine ba kancan da Allah subhanahu wata'ala ya fi so wanda kuma shine ake ban masu yin irin to shi irin wannan ba kancan yan uwa da zarar mutum ya yi shi to ya lazamce shi ya zama wajibi tilas akan sai kita shi har ma ya kai nauyin da idan mutum ya mutu bai cika shi ba ko da ya mutu danginsa waliyansa na kusa sun rama masa idan azumi ne yadda na kawo misalin nan na yi wa Allah alkawari zai yi azumin kwana uku to idan ka mutu sai danginka waliyanka sai sun rama masa kamar da ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim wani mutum ya zo zan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa rasulullah mahaifiyata ta rasu akwai azumi a kanta shin zan rama mata wata ruwaya kuma ta nuna cewa azumin azumin ba kance sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce shin idan da a ce bashi ne akan mahaifiyarka ta je ta siyo na kuɗi ko wani abu shin za ka biya mata sai ce kwarai da gaske sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce mata fa dainullahi ahaqqu ayyuqba bashin Allah shi zai fi cancanta a biya shi na fata an gani saboda haka idan mutum ya ce zai yi azumi in dai na bakance ne azumin wajibi na farilla na ramadana idan mutum bai samu dama ya rama bai rasu malami suka ce ba sai an rama masa me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya sha azumi saboda rashin lafiya ko tafiya a ya irga wasu kwanakin na daban sai ya rama su to kwanakin na daban da ba su zo masa ba kuma Allah madaukakin sarki ya dauki amma wannan bashi ne kaci bashi ne kaci da baya kanka sai ka ɗauko sai ka ɗora kanka kamar yadda idan ka je ka ciyo bashin kuɗi a wajen wani da an tabari'un an tabari'un min hadar dai to amma da ka je ka ciyo yanzu dole ne idan ka rufe ƴaƴanka duk yadda za su yi da iyalanka da danginka na kusa su biya maka wancan bashi to shi ma irin wannan ba ka san haka yake yanzu matuƙar ka ɗora kanka sai an biya maka sai an biya ka ce na yi Allah alƙawari zan yi sadaka da naira dubu ɗari to kana rasuwa sai a ɗauki naira dubu ɗari a cikin zuciya ka sai a je a ba da shi sadaka to wannan shi ne ake ce mata annabarul mutlaq sai ba tantan da yake shi kuma abin zargi ne a shari'a shari'a ba ta san shi kuma kala biyu akwai wanda yake makaruhi ne akwai wanda yake haramun shi wanda yake makaruhin shi ne ake ce masa annabarul mu'allaq shi ne bakancen da aka rataya shi da wani aiki ko kuma aka yi wa Allah wani sharaɗi a cikinsa misali ka ce na yi wa Allah alkawari idan ya bani sa'a na ci jarabawa zan yi azumin kwana uku a jere na yi wa Allah alkawari idan kayana suka zo lami lafiya fassan ba tare ba zan yi sadaka da naira dubu ɗari a ciki na yi Allah alkawari idan matata ta haihu lami lafiya zan yi sadaka da kaza ko zan yi azumi da kaza to ƴan uwa irin wannan azumi irin wannan ba san shi makaruhi shari'a ba ta fiye san ka shine ba kancan da zaka yi wa Allah shari'a ina fata an fahimta wannan galibi shine ba kancan da muka ci yawa galibi idan mutum ya ce yayi ba kance to irin wannan to irin wannan ba kancan uwa makaruhi ne annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda hadisi muslim ya nuna daga sabi abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa annabi kira da amince ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana hana mu yin bakance yanhana kana yanhana anil nabi wa qala la yaruddu shay'an wata ruwaya kuma yace wa qala la yughni min al qadri shay'an shi bakancen nan irin bakancen da kake cewa Allah ya baka abu kaza kai masa abu kaza baya canza wani abu na kaddara baya mai da komai daga cikin abin da Allah ya kaddara zai faru fasiya faru wancan faɗin naka cewa idan Allah ya baka kaza zaka bashi kaza ba zai sa Allah ya kaddara wani abu kuma ya fasa ya baka wancan abin dan kai masa wancan abu ina fata an fahimta ina fata an fahimta to wannan ba zai canza komai ba shine sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai a cikin aljihar hadisin wa inda ma yustakhraju bihi min al-baqi ana fitar da irin wancan bakancin ne daga marowa haka Annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim ma wannan yake nufi kamar mutum ne da yake maroci zumbuli sai ya kasance duk abin da zai fita daga aljihunsa sai ya tabbatar a wani amfani da zai dawo masa naira ɗari idan za ta fita daga aljihunsa to yana jin shi ya fitar da ita sai ya tabbatar idan ɗarin ta fita ne zai dawo na amfani ko dai zai samu wani kuɗin na daban ko zai samu girma ko zai samu wani abin sakamakon naira ɗarin sai ya fitar da ita amma haka kawai ya ɗau naira ɗari ya bayar dan Allah babu wanda ya sani maroci baya wannan ina fata an fahimta to kamar kaga ba za ka yi wa Allah subhanahu wata'ala azumi haka kawai na samun lada ba sai Allah ya baka wani abu wato mu'awaba ne ake mu'awada ne kamar abin da kake cewa shine ya ubangiji idan ka bani nasara na samu jarabawa na ci idan ka sanya matata ta haihu lami lafiya idan kayana sun zo idan duk wani sharadi ni kuma zan ma azumi uku idan kuma baka bani ba fa ba zan baka ba ya ubangiji ka rike naka nima da rike na ina ba ta an fahimta to kun ga shine shine illar abu shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gaske ce inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil kamar ana fitar da shi ne daga marwaci wato ba za ka ba za ka azumi saboda Allah ba sai an baka wani abu to shi irin wannan ba ka cin uwa makaruhi amma idan kai ba sai ka cika idan kai ka ce ya ubangiji idan ka bani nasara na jarabawa zan maka azumi uku to da zarar ka ci jarabawa na kuma shi dama can Allah kadara zaka ci jarabawa kuma shine abinda annabi yake faɗa da cewa la yaruddu la yaruddu shay'an baya mai da komai da abin da ya shafa kadara dama can Allah kadara zaka ci jarabawa ne to amma da kai wannan makancan sai ya dace da kaddara shikenan kuma kawai ka ci jarabawa to wannan azumin ya hukunta shikenan sai matarka ta yi azumin cin ya hau kanka shikenan sai abin da ka nema ya tabbata azumin nan ya hau kanka irin wannan ba ta sai malamai suka ce makaruhi ne saboda waɗannan hadisi da suka tabbata daga annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi sai nau'i na biyu na ɓangaren bakance wanda yake abin zargi shi ne bakancen da yake na haramun shi bakancen da yake na haramun shi ne mutum ne bakancen abin da yake akan abin da yake na haram ko kuma abin da ba nasa ba misali mutum ya ce idan Allah ya dawo da shi lafiya daga tafiyarsa ya yi alkawari zai sha giya kiris ɗaya misali ko ce zai shanye rufa hamsin ya ambaci wani adadi ko zai sha banilin ko wani kayan shaye-shaye ko ya ce sai ya yi zina da mata kaza ko ce sai ya yi caca ko duk wani abin haram mai ce shi abin da zai shine idan Allah ya cika masa wancan buri zai wani abu na haramun ina fata an fahimta to annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin da Aisha Allah ƙara mata da wanda Bukhari ya fitar da shi take cewa man nazara ayyuti Allah falyutihu wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'si wanda duk yayi wa Allah batance yayi wa Allah biyayya cikin wannan al'amari to tabbas yayi wa Allah biyayya a cikin wancan al'amari amma wanda duk yayi batance zai saba Allah a cikin wani abin to kada sai ke saba Allah madaukakin to shi ta duk mutumin da ya bakance zai wani abu na sabo to haramun ne ya cika wannan bakancen nan ko kuma mutum ya ce idan Allah ya bashi wani abu ya yi alkawari zai sadaka da abin wani abin da ba nasa ba ya ce ya ɗauki duke wani ya sadaka da ita to shi ma wannan annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi hana to amma abin tambaya anan uwa shine idan mutum ya riga ya yi irin wannan bakancan ka ce idan Allah ya baka abu kaza za ka yi abu kaza wanda yake na haramun ne sai kuma Allah ya tabbatar maka da abin sai abin zai kasance kenan shi ke na wancan baka tun da an ce ba za ka cika shi ba ya tashi a banza kenan a a sai malamai suka ce abinda mutum zai shi ne warware wancan bakan can sai ka fara rantsuwa ina fata an fahimta sai ka fara rantsuwa ka fara rantsuwa kuma yadda kamar yadda ayatul cikin sufil ma'ida ta gaya mana shine fa kafaratu iqamu asharati masakin min awsati ma tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم كما يدعي الله سبحانه وتعالى يفعل إذا متم يرنسوا ya warware rantsuwar da zai yi kafara to ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu ne Allah maɗaukakin sarki ce ko dai ya ciyar da mutum goma ya dafa musu abinci su ci su koshi na lokaci guda ko kuma duk mutane goma ne ya musu tufafi gaba ɗaya gaba ɗaya mutum goma nan kowa ya ɗinka masa kaya ya ɗinka masa riga da wando inda a ƙasa wata ne ma ana sa hula ya haɗa masa da hula ko kuma ya ɗanta baiwa don kuwa waɗannan abubuwa guda uku zaɓi ne abinda nake nufi da zaɓi shine wanda ka ga dama za ka yi in ka ga dama kai wannan in ka ga dama kai wannan in ka ga dama kai wannan ko ciyar da mutum goma ko yi musu tufafi ko ɗanta baiwa to sai ya kasance duk guda uku nan babu dama ko ɗaya daga ciki sai Allah maɗaukakin sarki kawo zaɓi da biyu shine ce fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyami sai mutum ya azumin kwana uku idan an fahimta da kyau za a gane cewa ashe shi azumi ana yin lokacin da aka kasa waɗanda kun ga da yawa daga cikin uwa duk mutumin da ya rantsuwa yana so ya karya ta kawai abin da mutum ke cewa shine azumi ya hau kaina ma'ana azumin kamar shi kaɗai ma ake yi ban da waɗancan wanda azumi idan ka je kai azumi baka waɗancan baka fara ka bace ba ɗan uwa wallahi ka fara mutum mutum haka malamai suka faɗa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fa man lam yajid sai idan baka samu waɗancan guda uku ba sai ka zo kai wannan to shikenan amma haka kawai kai rantsuwa sai kaga ya kamata ka warware ta sai ka zo kai azumi guda uku ba tare da kayan yaki waɗancan abubuwan guda guda uku da muka ambata ba to wannan ka fara taka ba sai ba ana bin ka fara hayyana Allah ya sa mu dace saboda haka idan mutum yayi irin wancan bakance na haramun to warware wata shine sai ka fara rantsuwa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku da muka ambata wani yan uwa bayani ne a takaice akan abin da ya shafi wasu matsaloli na shi ba kance wanda malam bai kawo mana shi a cikin littafi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace bi sharti an yakuna ta'atun khalisatun laha nadha'ir fil ibadat malam zai kawo mana wasu daga cikin sharɗan bakance yace da sharɗin shi bakancin ya kasance ta'a biyayya ne ga Allah madaukakin sarki ba a yin bakance akan abin da yake na sako kamar yadda muka gama faɗa yau sannan kuma khalisatul laha ya kasance an yi shi ne dan Allah subhanahu wataala shi shi kadai laha nadha'ir fil ibada ya kasance shi ko bakancen da za a yi yana da wasu irinsa a cikin ibada ma'ana ibadar da za a yi wacce aka yi bakance ya kasance tana da makwafi tana da ɗan uwa a cikin addinin musulunci ba kirkiro ta aka yi sabuwa ka farar da ita ba yanzu misali sallah sai mutum ya bakancan sallah dama akwai sallah a cikin addinin musulunci ko tana da yan uwa azumi sai mutum ya bakancan azumi daman azumi akwai shi a cikin addinin musulunci yana da yan uwa ba matsala zakka ko sadaka sai mutum ya bakancan zakka ko sadaka duk abin da yake dama akwai shi a cikin addinin musulunci to akan sa ake yin bakanci ba wata ibada sabuwa za ka kirkiro ka ci za ka yi bakanci akan ta idan mutum ya kashi ma ba kancinsa bai ba wa an takuna fi maqdurin nazir malai ce kuma ya kasance shi abin da za a yi bakancan a kansa yana daga cikin abin da shi wanda ya bakancan yake da iko a kansa shi ne abin da na faɗa ba yana da iko a kansa nasa ne ba na wani bane mutum ya yi bakance da motar wani ko da dukiyar wani ko da abin da ya shafi wani ba nasa ba wannan shi ma haramun ne malai ce wa fi hududi taqati sannan kuma ya kasance abin da zai iya yi ba abin da ya fi karfinsa ba mutum ya ce yanzu ya yi bakance idan Allah ya bashi abu kaza zai hau sama misali ya hau saman da muke kallo wani abu ne da ya fi karfin ikonsa ko ya faɗi wani abu da kwata-kwata ba zai yi ba to wannan shi ma bakancan ko da ya faɗe shi bai yi ba amma kuma dole ne wajen warware shi yayi ne ya yi waccan kafara da muka ambata ka ayya qulal mar mala yace kamar mutum yace lillahi alayya an asuma adada kaza min al-ayyami aw an usalli adadan min ar-raka'at min ar-raka'at mala yace kamar mutum yace nayi wa Allah alƙawari zan yi azumi adadin kaza da kaza ya faɗi adadin daga cikin kwanaki ko ya ce na yi wa Allah alkawari zan yi sallah adadin rako'i kaza ya faɗa da rako'in waɗanda duk abubuwa ne da suke da asali a cikin addini sannan kuma mutum zai iya su aw ghayra zalika min at-ta'ati ko wani waɗannan daga cikin da'a da ake wa Allah subhanahu wata'ala wa qad imtadaha Allah ta'ala alladhina yufuna bin nadr hakika Allah subhanahu wata'ala ya yabi waɗanda suke cika bakancansu faƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce yuquna bin nadri suna cika bakancansu wa yakhafuna yawman suna jin tsoron wani yini kana sharruhum mustatiran wanda sharrin sai kasance mai tarkaki ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man nazar ay yuti Allah falyuti'hu wanda duk yayi bakance zai wa Allah biyayya to dolensa wajibi ne wa Allah biyayya a cikin wannan bakancin da yake ومن نذر أن يعصي الله wanda ko yayi ba kanci zai saba wa Allah fala ya asihi to wannan kada ya kuskura ya cika wannan bakancen nasa wannan abin da ya shafi a ibadar bakance kin yan uwa abu na karshe shine azabhu wan nahru shine yanka ko kuma sofewa in aka ce yanka shine abin da za a sa wuka a wuya a yanka wa alaikum assalam wa rahmatullah a bakance daban alkawari daban in ka ce bakance shi Allah madaukakin sarki kadai ake alkawari amma ni da kai yanzu ni da kai zamu iya mata aure to wannan shi ne bambanci shi bakance ibada ce Allah kadai ake yi amma ka ce alkawari tsakanin mutum da mutum ma ana alkawari yawa kamar da Allah madaukakin ta da jin amani au ko bil uqud kaga kun da ku imani ku cika alkawarkan da kuka yi birgejini da kuka kulla tsakanin saboda ka akwai bambanci Allah ya samu dace wa huwa min anwa'il ibadati yanka ko soke dabba shi ma na daga cikin nau'o'i na ibada allati dalla fihi nasu wanda da yawa daga cikin mutane sun bata a cikin sa wa saru yataqarrabuna bihi li ghayrillahi suka zamo suna neman kusancin wani Allah da irin wannan ibada kazzabihi inda quburil awliya'i was salihina kamar yadda wasu suke yin yanka a wajen kabarbaran bayan Allah ko kuma salihai ko waliyan Allah maɗaukakin sarki bi da'awa anna hadhihi sadaqa dariya cewa ko da'awar wannan sadaka da suke yi la tasul ila Allah illa an tariqi shaykhin muayyan ba za ta isa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi wannan sadaka ta su ba sai sun je sun yi ta a kusa da kabarin wani shehi muayyan wanda aka ayyana shi idan ba a nan ba to sadaka ta su kamar ta samu tasgaro ke wa hadha huwa shirkul akbar malai ce wannan yana ɗaya daga cikin babbar shirka bi ainihi ita dai babbar shirkar da mutane suke aikatawa faqad amara Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hakika ya umarni bi ay yukhlasa lahu al'amalu da yi aiki domin shi shi shi kadai fi dhabahi a cikin abin da ya shafi yanka wa ghairihi da wani yanka min anwa'il ibadati daga cikin nau'o'i na ibada qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kul inna salati ka gaya musu ya manzan Allah hakika sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata dukkaninsu lillahi rabbil alamin ga Allah ne na Allah ne subhanahu wataala ubangijin halittu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin su wa bi zalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda suka fara mi kauye a cikin wannan al'umma ta ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka sannan kuma kai yanka shi ma ga ubangijinka yadda aka ce kai sallah ga ubangijinka to haka umarnin gaba shi ma yazo kai yanka ga ubangijinka saboda ka yanka shi ma ana yin sani ga Allah maɗaukakin sarki shi shi dukkanin wanda yanka dan wani Allah to wannan kafirci ne fita daga addinin musulunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci Allah ya tsine wanda duk ya yanka ga wani Allah bal innahu sallallahu alaihi wasallam naha an zabi hatta fil amakin allati yu'badu fiha ghayrullah hatta a guraren da ake bautatawa wani Allah to a irin waɗannan guraren ma annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi yana ayyanka ko da yankan da za a yi shi kudan Allah ne ma'ana wani guri da aka ware ko da a jahiliya an san gurin gunki kawai ake bautatawa to sai mutum ya ɗauki abin yanka sai zo wajen ya yanka a wajen to wannan bai halitta ba a cikin addinin musulunci annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi ya hana awin lati tuqamu fiha ayadul jahiliya ko kuma irin guraren da ake yin idodi na jahiliya wasu tarurruka na jahiliya na magudanci to shi ma bai halatta a ɗauki wani abin yanka a je wajen a yanka ba limara wa sabit bin dhahak radiyallahu anhu saboda abinda sahabi sabit dan dhahak ya rawaito Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan hakika wani mutum nazara ayyan hara iblan bi bawana yayi batance cewa zai yanka raƙuminsa amma fa sai ya je bawana batance sai ce ya yi wa Allah alƙawari zai yanka raƙuminsa amma sai ya je gurin da ake ce masa bawana wahiyar jabalun qurbul madina wani dutse ne da yake kusa da garin madina fa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam da annabi da labari sai sai ya ce masa tsira da amince tsar tabbata a gare shi hal kana fiha waqan yu'bad shin gurin can da kai ba kance kace sai ka je can zaka yanka shin akwai wani gunki da da ake bautawa a wajen fa qala la sai ce babu ya rasulullah قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية shin akwai wani idi da ake irin idin magudanci da ya wuce a baya a wajen da an taɓa yi ƙala la sai ce rasulullahi a aba ali ƙala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa auki bi nazrika zai ka cika bakan can to almuhim anan shi ne inda ya ce akwai wancan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai ba shi dama ba zai hana shi to kisa sai malamai suka ce in dai guri an taɓa yin wani abu na bautar gunki da sauransu saboda tasirin wannan abin kada wancan magudanci ya motsa ya dawo ta shari'a ta ce kada ma ka kusance zan dan yin yanka ko wani abin da yake na ibada a wajen a fa innahu la wafa'a li nabri fi ma'asiyati Allah sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa saboda ba a cika bakancen da yake na saban Allah ne na farko kenan na biyu wala fi ma la yamliku ibnu adama haka nan ba a cika bakancen da yake mutum ya yi bakance akan abin da akan abin da ba shi da shi shine akan abin da dan adam baya iya mallakar sa abin da kake mallaka akan su zaka yi bakance ka cika amma akan abin da ba naka bane wannan bakance ko kai ba ba zai ciku ba wa huwa anwa'un kathiratun min anwa' al-ibadati mala yace akwai dai wasu nau'o'i masu yawa daga cikin nau'i na ibada kal mahabba kamar soyayya wal khawf da tsoro wal raja da fata wal khudu da kaskantar da kai wal khushu wal khashya da tsoron Allah madaukakin sarki wal inaba da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ghairi dalika min kulli ma yutaqarrabu bihi ila Allah da dukkanin abin da za a iya neman kusanci da Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki da shi faman taqarraba bihi li ghairi Allah dukkanin wanda ya nemi kusancin Allah madaukakin sarki wani Allah madaukakin sarki da irin waɗannan abubuwa faqad ashraka billahi معه غيره فحقيقة هي شركة الله من أكثر سركي ونساء وما تقدم من الآيات التي تأمر بالإخلاص قال إيش أبن دي رجعي قباتا لا آيوين دمك كاون دسك أمني لإخلاصي تحتم وتجب على العبد تا وجبتا تا لزمتا أكم باوا أن يصرف جميع أنواع العبادة ليصرف يزيد دكا النوقوئين عبادة لله وحده لا شريك له فالله ما أكثر سركي شيشي كأي ba shi da abokin tarayya Allah subhanahu wataala ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am Mm. to in aka ce ciyarwa kuma an faɗi siffar irin wanda zaka ciyar babban abin da yake kanka kai shine sai ka duba waye kan waye cika wannan siffar da aka ce miskini in dai wanda ka kirawo ka bashi abincin miskini ne ko dan gida ne ko ba dan gida bane ya yayi ko wani gida da ka duba wanda suke da karamin karfi kaga adadin sun kai mutum goma kai musu abinci adadin mutum goma ka kai musu kowa aka zuba masa yaki shi kenan ka fara ka kai amma kuma wasu kaje ka kirawo ka kada wancan da wancan ka kirawo su mutum goma ka dafa musu abincin a lokacin suka ci ka fara ka kai amma ɗaya bayan ɗaya ka kirawo su wanda ya ce tafi wanda ya ce tafi da sauransu ka fara ka kai babban abin da kare aka ce shi ne ka ciyar da mutum goma ba a ce maka dole sai ka tara sai lokaci guda ba ko kuma sai ka ɗauka ka kai wani gida ko abin da ya kamata in dai ka ciyar da mutum goma insha Allah ta'ala ka fara ka ta wadata Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh eh shi wannan yankan ba shirka bane sai dai ba shi da asali a cikin addinin musulunci a ce dole ne idan aka yi addu'a ko an yi yasin ko an yi kaza a ce dole sai an yanka wato idan aka sauka idan aka yi sauka alqur'ani dole sai an yanka ko mun tare mun yi addu'a to sharadin karba addu'a dole sai mun yanka ta kai galibi dalibai sai yanzu suka yi wani idan suka yi za su jaraba ko za su wani abu a tare a sauka alqur'ani sai a ce da karshe dole sai an samu abin yanka an yanka to wannan ba sharadi bane karba addu'a a wajen Allah madaukakin sarki abinda kawai ya kamata shine idan kana da halin kai yanka kai sadaka ka nemi kusanci da Allah madaukakin sarki da wannan yankan naka ya halatta yanzu misali kana kana da bukata sai ka so rago ka yanka shi kai sadaka da nama da niyyar wannan sadakar da kai Allah madaukakin sarki biya maka wancan bukatar ta yayi amma babu wanda yake dole ne idan kai wata addu'a sharadin ka ba addu'a sai an yanka idan ba haka ba addu'a ba ta gama cika ba wannan babu shi a cikin addinin musulmi babu ko wanda zai kawo maka shi a cikin sira ta annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi inda hakan ta kasance amma dan kai addu'a yanzu ka ce bari in siyo abin yanka na na yanka Allah subhanahu wataala ya karɓa mu wannan addu'a tawa ba matsala da kai laifi ba kuma ba shirka bane ka yanka ne dan Allah madaukakin sarki kuma kana so shi ya biya maka bukata babu ne amma abin da nake bayani akai shi irin lazumtawa da ake sai sharaɗin wannan addu'a da muka shine sai an yanka idan ba a yanka ba fa addu'a ba sai ba ai ana yi ko to shine kuskura ina fata an fahimta yawa saboda haka amma kawai don majaradin yankan wannan ba baya ɗaya daga cikin abin da yake shirka babu komai wannan insha Allah ta'ala tunda yankan menene ibada ce duk abin da yake ibada ko zaka iya neman kusancin Allah madaukakin sarki da shi dan Allah biya maka wata bukata yanzu ko wannan karatun da ka zo ka tashi kai sallah kai karatu zaka iya daga hannu kai tawassuli da shi Allah madaukakin sarki biya maka bukata ina fata an fahimta yawa to wannan shine a takeice Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته